أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barka mu da sake haduwa da ku a ci gaban dauranmu a darasinmu da littafin al'aƙida al-tahawiyya ta imam al-tahawi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'ar musulmi wannan shi ne wato darasinmu na biyar kenan za mu tashi ne wajen faɗar mu'allif wala nukaffiru ahadan min ahlil qibla ma lam yastahilla nan ne aiko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karku muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance makonmu da mulaku gaba daya malam ya ce wala nukaffiru ahada mu ahli sunna ba ba kafirtar da wani mutum daya min ahli alqiblati na daga ma'abuta alqibla alqibla ta salla kenan bi dambin da wani zunubi da ya aikata malam yastahillahu matukar bai halattar da wannan zunubin ba mutumin da ya sha giya ba a kafinta shi amma wanda ya sha giya ya ce shan giya halatta ne ya kafinta ko mutum bai sha giya ba ya ce shan giya halatta ne ya kafinta mun gadi da wannan ko? to amma sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya yi ta'aliki ga wannan magana wannan magana ta malam ta zo a dunkule cewa mutum ba za a kafintar da shi ba da wani zunubi da ya aikata sai ya halatta shi an gani ko amma shi ne abinda yake son ya ce sai dai akwai abinda mutum idan ya aikata shi ko bai halattar da shi ba zai iya fitar da shi daga cikin musulunci kamar mutumin da misali ya yi jifa da alkur'ani ya san alkur'ani ko da bai nuna halatta ba ne zai iya fita daga cikin musulunci mun gane ko kenan wannan magana tashi laisat alal itlaq ba wai kawai ba za a kafirtar da mutum ba sai abin da ya halattar da shi a akwai abin da ko baka halattar da shi baka yi shi ka kafirta ya kamata mu fahimci wannan shi ne dai abin da ya kamata mu gane sannan malam ya kawo aqida ta khawarij shi mai ta'lifi kenan Sheikh bin Baz su khawarij sun ce duk wanda ya aikata kaba'ira ya kafirta su a wajen su wanda yayi zina ya kafirta sai ya tuba ya shigo musulunci an gane ko shi yasa suke wannan fikir na hawari yana daga cikin abin da yanzu yake wato rauna da kasashen musulmai matasa sun ɗau makamai sun kafirtar da al'umma suna kashe mutane wanda kafin ka kafirtar da mu'ayyan yana da shurut da mawada za mu zo mu yi bayanin su sai ka tabbatar da tawafur shurut duk hukuncin da za ka yi ko na fiƙi ko na aƙida ko ma mene sai idza tawaffarat ash-shurut wa intafat al-mawani wannan yana da kyau dalibi ilmi ya fahimci shi in ba haka ba za ka yi ta yin hukunce hukunce waɗanda ba su dace ba sannan su mu'tazila su kuma sai suka ce mutum yana manzila bainal manzilatai idan mutum ya yi zina ba a ce mai mumini ba a ce mai kafiri shi na banzira bainal manzilatai kaga shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba kaga wanda ai hayaniya ce mutum ba kafiri kuma musulmi to yayi sai suka ce amma in ya je a lahira to kafiri ne zai tabbata a wuta kaga dai yanzu sun bayyana sun bayyana anniyar su to irin waɗannan aƙin duka suna da muni musamman fikir na khawarij khawarij su ne waɗanda suka yi kuruj an ba'ifatul musulmin suka fita daga ali suka fita daga muawiya sai da muawiya radiyallahu anhu ajma'in suka je suka yaƙe su shi yasa yanzu a wannan lokaci da muke rayuwa ana taimaka ma wannan tunanin turawa suna taimaka ma matasa da suke da wannan tunanin don a yaƙi kasashen musulmai mahi yawancin waɗanda kuka gani yanzu suna ɗaukar makamai masu aƙida ce wato ta khawarij suna kafirtar da musulmai suna ɗaukar makamai suna allahu akbar ana sallah suna kashe mutane suna cewa su aikata jihadi ba haka wannan tunanin mai hattara da shi kafin mu ci gaba da karatu ina son in ja hankalinmu akan wasu ƙawa'in abubuwan da suna sawa addinin musulunci na mutum ya warware kun sannan muna fama da matsalolin cewa duk mutumin da yake sallah ba za a ce ba musulmi ba ne a'a akwai abin da kana sallah amma ka warware musuluncinka ka warware mi imaninka mun ji wannan da kyau akwai sha'ir ko mu ce wani nazim da ya haɗa waɗannan ababen da suke warware addinin musulunci ababen da suke warware addinin musulunci mutum guda goma yake cewa nawaƙidul islami khudha ashara shirkun wasa'itun wa man bil kafara يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا ومن يبغض وصفا والهزء بالدين وسحر وكذا من ظاهر الكفار بئس ما احتذى وصوغ الخروج عن ذا الدين كذاك إعراض بغير مين وأنا أبو بواني قدا قوما da suke warware musulunci mutum ko da kana musulmi ka abka cikin su musulunci kana iya warware ne yadda muna da nawaqidul wudu'i ko haka ba abin da ke warware alwala ko to muna da nawaqidul imani wal islam yace nawaqidul islam khudha ashara ababen da ke warware musulunci mutum rike su guda goma nan ba yana nufin su kadai bane amma nan shi waɗanda zai baka guda goma wanda kuma galibi sun fi shahara sai ya ce shirkun yin shirka duk wanda ya yi shirka ko da yana sallah wannan mutumin ba musulmi ba domin allah bai da shirka kuma shi ne zunubin da ya mutu yin mutu bai tuba ba ba za a gafarta mishi ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha illa anan sai mun yi hattara da shirka da kafirci da fasikanci da zalunci da munafinci kalimomi ne suna ɗaukar ma'anoni masu yawa akwai lokacin da in an faɗi waɗannan kalmomin ana nufin mutum ya fita daga cikin musulunci akwai wani lokaci ba ana nufin mutum ya fita daga cikin addinin musulunci ba kaga wa mallam ya hukun bi ma'anzalallah fa'ula'ika humul kafiru wa mallam ya hukun bi ma'anzalallah fa'ula'ika humul zalimu wa mallam ya hukun bi ma'anzalallah fa'ula'ika humul fasiqun kalima ta alkufru asalinta asitru ne shi ne ka suturta abu to kafiri an sanya mishi suna kafir domin yana suturta ni'ima Allah Allah dai masa ni'ima mu kun gode ma Allah sai koyi wannan ni'ima kafirce ma Allah dare laraba suna kiran shi alkafir saboda yana yasturu dunya bi zalami manomi ana kiran shi alkafir kamathal ghaithin a ajabar kuffara na batu kakka zo ka ce yana wuri kafin ina manoma ake nufi da yan haka ranar kudi jira yana ganin kafin suna da yawa muna fahimta wannan da kyau mu maido hankalinmu da kyau yan uwa ne kenan wani lokaci idan an ka ce kafirci ana nufin fita daga cewa addinin musulunci amma wani lokaci idan an ka ce kafirci ana nufin kufurin duna kufu sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr sannan wani ana cewa kafara ni'mat Allah ba ana nufin ya firce musulunci ba ya kafirce mana ima Allah ba dole bane ya zan kafiri mun gane wannan da kyau fasikanci asalin kalma tana nufin fasikanci tana nufin al-khuruj وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أسلم الفسوق والخروج to akwai lokacin da a ce fasikanci ana nufin alfisqul akbar mutun ya kafirta afa man kana mu'minan kaman kana fasika muqabala ta nuna da kafiri da da mu'mini yake nufi akwai lokacin da aka ce fasikanci ba ana nufin an fita daga cikin addinin musulunci ba a'a an aikata sabo wanda ma da za mu ɗauki ma'anar luga duk sabon Allah fasikanci ne domin fita ne daga ɗa'a Allah amma istilahi na malamai sai in fasikanci ya zanka ba'ira ake kira shi alfisku ƙananan zunubai ba a kira su alfisku duk da yake a dogance fiskun ne hurujun ne an ta'atilla sai a kira su saba'iru zunub ko allama alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa allama haka zalunci akwai lokacin da za a kira mutum zalumi ana nufin kafin والكافرون هم الظالمون amma akwai rukun da a cewa zalimi amma ba a nufin ya kafirta ba bani isra'ila allah ya kawo su abinci allah ya musu ni'imomi suka butulci sai allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun nan ba kafirci yake nufi ba butulci wanda suka yi ba kowa su zalunta ba illa kawunan su haka kalima ta munafinci akwai lokacin da aka faɗe ta ana nufin munafincin da ke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira akwai lokacin da za a kafa din munafinci amma ba wanda ke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba ayatul munafiq talat idza hadatha kadaba to dan mutun yayi ƙarya sai a ce ya kafirta domin haka nan ne ai da ina ganin duk yini mutun sai ya kalmar shahada dan akwai yini ya kare mutane musu ƙarya ba wa idza wa'ada akhlafa ga mun da nan devu african da travail arab wa idza atumina khana to da yace ayatul munafiqi thalath dan qur'ani sai ce to cikin wani hadisi kuma an ce wai arba'un mun kunna fihi kana munafiqan khalisa to nan yace talaka kuma yace arba'un da yace ayatul munafiqi salasa bai ce faqat ba ga wasu daga cikin su ake nufi mu yi hattara mun bai ji wannan to kaga dai a takaice waɗannan ababe ne na kaba'ir dhunub nan ba za a ce mutum ya fita daga cikin addinin musulunci ba da wannan ne za ka yi kokari ka gane cewa ashe waɗancan da suke ƙoƙarin kafirtar da mutane da irin waɗannan kaba'ir dhunub sun yi kuskure ahli sunna za su tabbatar masa da imani amma ba cikakken imani ba ma'ana mai musulmi ne mai aikata sabo shi ba a kira shi kafiri amma ya aikata zunubi waɗannan kalimomin haka shirka akwai ashirkul asfar arriya dan mutum ya yi ba a ciya kafinta akwai wacce shirka babba rashin tantance wannan yana daga cikin abin da ke sa ɗalibai suna afkawa cikin matsala kuma ka kasa yadda ka tattaunawa da wani mai shubuhat kai shi dan mu'tazila ko dan khawarij mun ji wannan da kyau to wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum alkafirun da fasiqun da zalimun akwai maganganu na malamai dole sai na kawo su a gurguje wasu sun kace fa ulaika humul kafirun ana nufin sun fita daga cikin addinin musulunci fa zalimuna ana nufin sun yi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba amma sun zalunci wani kenan ba su cikin addinin musulunci ba fasiquna mutun yayi hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba amma bai zalunci kowa ba karan kansa ya tsaya wasu daga suka ce a'a ka wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun yana da alaka ne da al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam don ana magana ne da mu an kace inna anzalna tawrata fiha hudan wa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ana nufin ahlul kitab don an ce katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs yahudawa ke wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun suka ce nan ana magana ne da mutanen annabi isa kristoci don an ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi mun ji wannan da kyau waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a su waɗannan da kufurin da fiskun da zulmun duka a bar su sai a kalli a yi tanzilin su alal ahwa wa mallam ya hukun bi ba anzala domin ko mun ce a wancan su sauka akan al'umman su sallallahu alaihi wasallam wancan yahudawa kaza a'a al'ibratu bi ummi lafzi la bi khususi sabab kenan kafiruna sai mu duba magani in kufurun ne duna kufurun sai mu bashi wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba amma yake tunanin wannan shine hukuncin da ya dace ko ko shi daidai da hukuncin Allah yake ko yafi na Allah to kafirun ne fasikun ne zalimun wato kulluha mukhrijatun min al-millah amma idan hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba an gane ko bayyana cewa dai wannan shi ne dace a yi ba madadin na Allah bai ce daidai da Allah ki bai ci yafi na Allah ba sai zama to kufurun ne duna kufurun fiskun ne duna fiskun zulmun ne duna zulmun shi ke nan haka kamata da fahimta in ba haka ba za a zo a yi wasa da hankalinka to waɗannan ababen da malami ya kawo da ya ce wasu abin nan na waƙidul islami khudha ashara sai ce shirkun yin shirka wasa'itun sanya wasa'it tsakaninka da Allah kamar yadda kafirai suka ce sun sanya gumaka su zamanto jakada tsakaninsu da Allah walladina takhadhu min dunihi awliya amma da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wa man bil kafara yashukku da wanda yake shakka kafircin kafirai yana ganin abin kamar su ba kafirai bane Allah ya tabbatar da mutum kafiri ne kace baka yi ba kana shakka to bala zaun da yace bai yadda ba aw yaqulu ghayra al-mustafa ahda sabilan baiti ne nake kawo ko yana cewa akwai hanyar da ta fito manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila wa man yubghidu wusifa da wanda yake kyamar shari'a addinin musulunci yake kyamar alqur'ani da sunna kafiri ne domin mai kyama abu ya nuna baya su wanda bai son ƙur'ani bai son sunan manzo sallallahu alaihi bai son Allah ina fata kunci wal husu bid-dini da izli da addini qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa sihrun da kuma sihiri واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كاغا يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان wa ma kafar Sulaiman bai ce wa ma sahara Sulaiman walakin na shayatin kafaru bai ce walakin na shayatin saharu sai ce yu'allimuna an-nasa as-sihra dan annama yin sihiri kafirci mun ji wannan jago wa sihrun wa kaza man zahara al-kuffar da wanda ya taimaki kafirai su rubuza musulmi na akwai bayani kafirai suna so su kawo yaƙi su rubuza musulmi sai mutum ya shiga ya ba su plan ya ce to bi isa mahtaza ya yi muni abin da ya kama ihtaza kama hanyar da ya kama daga alhiza'un wa sawwagal khuruja an zaddini da wanda ya ce ya halatta a bar addinin musulunci ko a haɗa addinin musulunci don addini a yi su kari wanda don hayar ya ce ya ce ka za ka iradun bai gairi bainin haka mutumin da ya kau da kai daga addini gaba ɗaya ba ruwan shi da aiki da addini kamar da turawa suke cewa kana iya kazan musulmi amma baka komi na addinin musulunci musulman non pratica kawai mutum ya zauna bai sallah bai azumi da zaka bai komi tura shi nigerian na wai uban shi nigerian na mamman shi nigerian ta haka shi ko bai komai musulmi ba kana ganin ɗan annabi nuhu ya ce wajen jihar nama ka tsaya kana jaba manka nigerian na kuma baka nigerian ka ɓata maka ka lokaci to waɗannan su ne abubuwa guda goma an tambayi shekh ibn rufaimin na rahmatullahi alai kan menene yake warware mutum addinin musulunci ya ce kama abu biyu ne na farko aljihud musu ka yi musu abinda ya zan wajibi ka yi imani da shi na biyu alistikba ka yi girman kai ka kibarin abinda wato zai warware maka musulunci na fata abinci to kina abinda an wajibi ka aikata ka ce kai kai girman kai ba za ka aikata shi ba ko abinda an ka hana ka kai girman kai ka ce kai sai ka aikata to amma ina so in ɗanyi raskwana biyu nukta ce mai muhimmanci daga nan sai mu wuce wajen wanda ya taimaki kafirai 'yan shi'a za ku ga tanan suke kokarin kafirtar da sahabbai saboda wani suka kurakurai da aka samu mun ka dubi kissa ta haɗin bin abi balta'a ya tura musu wasiƙa a yi ramtu shi ne sababin nuzul na sabkar ya ayyuhar da biyu amon ya tattashidu a dubu da adun kuma auriya shi kuma haɗin bin abi balta'a ne da cikin suka shahida badr kuma wannan Allah ya ce ya gafarta musu bayan wannan kissa sai Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim abu na biyu akwai kissa ta Walid bin Uqba wajen ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sai to ai fasiqun an kace sahabi a a in ja'akum fasiqun na fata an fahimci in ash-shartu la yaqtadi al-wuqu' sannan koda sun aikata Allah ya ce ya gafarta musu sai abu na gaba ƙissata wa minhum man ahada Allah ƙissata sa'alaba suka ce ai sahabi to a nan sai mun yi hattara waɗansu mutane munafikai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi akwai su ko babu ba a ce musu sahabbai don su munafikai ne da haka in wani munafiki ya aikata wani abun nan ba a kiran shi sahabi sai ban bambanta tsakanin sahabi da ni abu na biyu wani abu ƙarya ce aka rubuta aka ce sahabbai sun yi ba gaskiya ba wani kuma sun yin Allah ya yafe musu shi sa alaba din waɗansu malama suka ce kissan ma afarkin ma batil ne kadiba cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab ƙarƙashin wannan aya sun kawo afarkin sun nuna su inganta ba duk da yake shi ibn hajar al-asqalani ya ce sa'alaba din biyu ne akwai sa'alaba sahabi akwai sa'alaba wancan munafiki amma shi sheikh ibn uthaymeen ya nuna kawai asarkin nema ba su inganta ba ba kamar ibn hajar mafita ce yake ne ba shi haka ya tafi akan wannan wannan mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu mu sani cewa kafin a yi takfirul mu'ayyan sai an samu tawafurul shurut wanti fa'ul mawani mutumin da ya jifa da alkur'ani ya ka gangan ya ka fita kuma ka fita ba eh eh mutumin da ya dauki alkur'ani ya yi jifa da shi kuma sa alkur'ani ya kafirta ko ba kafirta ba haka a zahiri ya kafirta to amma sai an ka kama shi bai san alkur'ani ba ne shi aka shi kai wani kayyena ko mu ce exercise book ya kafirta ai bai sani ba a kama dan adam da jahilci a shi mantuwa bai masa alkur'ani ba ya manta wannan cikin jakar akwai alkur'ani sai duke ta jifar da ita rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuskure ne aka yana saman mashin wani buge shi jaka tana hannun shi akan kuskure sai wajen lokacin da zai faɗi sai ya yi jifa da jaka ɗin ya kafin ka a tilastar da shi ne aka yi kafin yin cikin suka yi tsaye da bindiga suka ce in baka jefar da wannan jaka ɗin ba za mu halin ka ko 'yan fashi ko 'yan kidnapping man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman a mutum ne ya yi jifa da alqur'ani ya jefar da alqur'ani sai aka zo ya kafin kuma kafin kuma sai aka kama shi sai aka je gidan mahaukata sai aka auna sai aka ce kai mantalman deranji ashe bai da hankali ya kafirta to duk wanda yake son ya kawo hukunci ya tabbatar da wanda hukuncin yake so tabbas ya tabbata baligi ne ya balaga ba jahilta abin yayi ba ba mantuwa yayi ba ba kuskure yayi ba ba tilastar da shi akai ba ba mahaukaci bane shurutun taklif ba ma hankalta waɗanda lokacin da muke hukunce-hukunce wanda shi ne kai yanzu waɗansu da yawa suke ta kafirtar da al'ummomin musulmi wanda kai baka koya mishi sallah ba ma bai ba san baka koya mai kaza bai da kyau ba kuma ka zo ka dawo kai masa hukunci kaga wannan ya nuna kai kanka ba kai karatu ba kana bukata ka koma makaranta domin makamanta shurutun taklif ko baka san shurutun taklif ba mun ji wannan da kyau ko tawafuru shurut wa min wantifa'ul mawani almawani abubuwan da ke hanawa ga sharuɗa sun cika na a kafirtar da mutum amma akwai mani tana yiwa mani ne na al'aql ya jefar da alqur'ani kuma gashi baligi shekaru 30 da wani abu amma kuma ko da kudin cika bai da hankali kaga ga sharuɗa sun cika amma an samu mani mawani kala kala daban ne cikin usulul fiqh ku diba cikin muzakkira fi usulul fiqh ta al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimahullahu jami'al muslimin ya kawo al-mawani' مانع الابتداء والاستمرار وكما مانع ابن الابتداء والاستمرار مانع الابتداء فقط ده مانع الاستمرار ده مانع الابتداء والاستمرار سنن دي malaman usul fiqh sun yi bayani kan su dai ba cikin babin muke ba shi yasa ne kawo wannan abu na karshe shi ne akwai littafai da an kai kan nawaqidul islam da bincike da dama za ku duba akwai littafai kan nawaqidul islam wadanda aka rubuta an gane ko masu ma irin wannan unwani da kuma wata doktora da aka rubuta a kasar saudiya ina ganin doktor abdul latif ne ya yi bincike doktora kan nawaqidul islam ya rubuta wani abdul latif wani abu doktor abdul latif wani abu na dan manta shi don haka dai babi na akida wannan abubuwa ne suna nan to da haka zan bar wannan nukta haka saboda muhimmancin ta ni tsaya a kanta malam nace yace wala na qulu ba za mu ce ba la yadurru ma al-imani dhanbun liman amilahu la yadurru ba ya cutarwa ma al-imani tare da imani dhanbun zunubi liman amilahu ga wanda ya aikata shi akwai yan al-murji'a da ake kira murji'a su suka ce لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة duk zunubin da ka aikata bai tasiri ga imaninka kamar yadda kafiri don aikin alkhairi da ya aikata baya amfani shi kaga wannan qiyasun ne ma alfariq su kafirai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin amma imani a wajen ahalin sunna ya zidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi kidan ba a cewa zunubi baya cutar da imani domin ya zidu bi ta'at kafirci yana karuwa shi yasa kafirci ma hawa hawa ne innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra kaga kafirci yana karuwa kidan kuma tunda yana karuwa yana ni yana raguwa to imani ma yana karuwa yana raguwa shi yasa imamul bukhari yayi babi akan wannan kuma ayoyi sun tabbatar da wannan huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا دول سمو فهمتون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إيمان ينكروا كما ينكروا da haka su ‘yan murji'a daga arja'ul amr na arja'a da alhamza ne sun ka ce a'a imani asalin shi guda ne kawai tushen shi sauran fa'at ba a sassun imani ahalis suna suka ce a'a al'imanu bid'un wa sittuna shu'ba ko bid'un wa sab'una shu'ba da an kace sittuna wata ba an kace wa sab'una ba kuskure bane mai so ya karatar da hadisi a nan da yace bid'un wa sittuna ba yana nufin su kadai bane bai ce faqat ba to amma sai ce a alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة العذى عن الطريق كاك سيسن إماطة العذى عن الطريق daga cikin imani ba sani kuma fahimta ba to da haka 'yan murji'a aƙida su ba gaskiya ba ce sannan kafin wannan akwai 'yan karamiya wasu da aka ce ma karamiya ba daga karama ba ne su wata aƙida ce gare su yasa irin waɗannan firak ɗin a tashi tsaye kan karatunsu ka nemi almilal wa nihal na imamu shahristani ka nemi almilal wa nihal na ibnu hazm ka nemi almawsu'a almuyassara fil ahzabi wal adyan wal firaq al mu'asira ka nemi alfarq bayna al firaq na imamu al baghdadi ka ji wasu aqidu da suka taba zama sai wani yanzu ya karanta wata mummuna aqida sai ya kawo ta ya hada gidan radio TV wani na ganin ya wani kokari ya ka abin da malamai ba sani ba kai da sai da karanta cikin littafin wani ga gama wanda aqida haka zo kana tinka karamiya sun ka ce duk wanda ya ce ya faɗi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ko bai yadda da ita ba musulmi ne mi a hujja su fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinin asabahumullahu Allah ya sakanka musu ya ba su kenan bima qalu saboda abinda suka faɗa jannatin sai ga su aljanna sun ka ce kenan in ka faɗa magana ta rage ta kare sai aljanna ko da baka yadda ba ko baka yi aiki ba to kaga wannan kuskure idan muka duba asar na sa'id ibn al-musayyab ko al-musayyib ko musayyab ko suka ce sunan shi asalin sa'id ibn al-musayyib amma da yake musayyib shine irin wannan sa'iba da ake yi da shirka sai aka sanya mashi suna musayyab aka cire wannan kamar ba ko roƙon Allah ne a'a tun da an san ma'anar sunan shi ba wancan ba shirka yau babu wata matsala ko musayyib din aka ce musayyib domin dabbar da aka yi ma aka abin nan nata ma ta Allahu min bahiratin wala sa'ibatin na shirka din nan yadda malaman sunna suka yi musu raddi suna kafa hujja da hadisi na sa'id ibn al-musayyab wannan yana asarkin hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi da Abu Talib aqidatu ahlus sunna yace la ilaha illallah zai masu shaida gaban Allah bai faɗa ba hayyan mutu suka cikin wannan yanda in ka faɗa ya isa sai a ce a'a lokacin mutuwarsa yayi in ya faɗa bai samu damar yin aiki ba to damar yin aiki ne bai samu haka suna kafa hujja da hadithi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kana fi bani isra'il rajulun qasala 99 kuma ka rubuta nafsa ya kashe mutum 99 sai zo da wani malami ya tambaye shi ina da tuba ce babu tuba ce to shikenan tun da haka nan na mala'aita zarci kenan ya hada da rahib ya an ce rahib shine mai ibada ko da bai da ilimi don galibin kristoci abin da ke cuta musu yawan ibada babu ilimi kamar da yawa daga cikin musulmi suna son su yi ta ibada amma ba su nemi ilimi ba yayi na ɗari yanzu riwayoyin suna nan kaddiba cikin sahih bukhari da muslim wani wuri sai a kawo kaza wani a kawo zai je wajen wani malami ya ce mishi ina da tuba ce ka akwai tuba gare ka ya ce to yanzu ya za'a ya ce je ka wuri kaza kasa kaza ka je ka yi bauta ya kama wannan hanya sai ya faɗi ya mutu shi kenan da ya mutu kaga bai aikin komai ba sai mala'ikun rahama suka zo ɗauka shi mala'ikun azaba suka zo to shi ne sai an ka ce sai suka yi jayayya fahtasamat fihi mala'ikatul rahma wa mala'ikatul azab fa auha Allahu ila hadhihi an taqarrabi wa auha Allah ila hadhihi an taba'ati kenan inda ya mutu ana son a kiyasta kasar ne inda ya fi nisa tun da niyyar tuba ne sai ayi amfani da ita to alhali ko inda ya fadi kuma cikin kasar sako ne amma sai Allah ya mawucin kasa wa yace ta matso waccan kuma ta nisanta saboda Allah yana son mu da rahama faqisu ma bainahuma Allah ce to ai qiyasi fa wajadu ila hadhihi aqrab bi shibrin sai an gaskiya taki guda kai ya fi sai Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi mun ji wannan sai suka ce to fa kufira lahu sai an gafarta mishi kenan wannan yana nuna cewa ko baka yi aiki ba a'a shi yana da yaje ya tuba ci gaba da aiki aikin bai samu damar yin shi ba na ana magana wanda ya ce faɗi kalmar shahada kuma ya ƙi yin aikin kuma da damar yin aikin nan ne tahriru mahallin niza mahallin niza ba haka waɗannan nasoshi ka a kawo su a yi wasa da hankalin mutum mun fahimci wannan to ya kamata mu fahimci wannan illa bima ƙaru abinda sun ka faɗa sun yadda da shi kuma za su yi aiki in sun samu damar yin aiki su kuma karamiya ƙariya suke yi Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sun faɗa kuma ba mu'min ne bane Allah ne kore musu imani idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ta haka 'yan uwa mu yi hattara da irin waɗannan akidu mu tashi mu karance su da namu ɗin da na wajen turawa ɗin ma da yanzu da su ma akidun nasu ga sunan ka san su da firak ka sai da kai musu raddi kar ka zauna kawai zaune ana can ana shirya mu musulunci zagon ƙasa kai kana nan zaune wajibi ne mu tashi mu kare akida ita ce abu na farko da ya fi cancanta mu ba shi kariya Allah ya gare da mu shi yasa ni kawo wannan wala na qulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amila ahli suna ba sa fadar wannan narju lil muhsinina min al mu'minin narju muna kwadayi yan an ce tamanna kana gurin abinda yana da wahala raja kuma ana nufin kana tsammanin abinda kana ganin yana da sauki to mu ba mu muna rama Allah zato mu ce Allah ba zai su gafarta mu domin gafarta muna ga Allah ba wani abu bane ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kuma yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى da haka mu muna kyautata ma Allah da tun zai gafarta muna lil muhsinin da waɗanda suka kyauta min almu'minin na daga mu'minai an ya'fu wa anhum Allah ya gafarta musu wa yudkhil wa yudkhiluhum aljanna kuma Allah ya sanya su aljanna amma bi rahmatihi da rahamarsa an gane ku da rahamarsa shiga aljanna sai da rahamar Allah dan adam ajizi na kuskuren da dan adam yake yi da zunubansa suna da yawa yake cewa wala na'manu alaihim nan na'manu ba wai ba mu cewa amin ba ma'ana ba mu amince musu cewa tabbas sun samu aljanna ba wanda kake da tabbacin ya samu aljanna sai an samu aya ta ce wani dan aljanna ne ko hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam din yadda kai sai dai kyauta mutun zato wala nashhadu alaihim bil janna kuma mu ce sun samu aljanna shi yasa imam al-bukhari kamar da sheikh ibn tamiy yake cewa ke babi babu la yuqalu fulanun shahid ba ta wani ya shahada sai dai a ce wani ana kyauta masa zato amma kace ya shahada kidan ka tabbatar da dan aljanna ne to ina nasi ka san abin da ke cikin zuciyarsa banda Allah sai abin da ke cikin zuciyar mutum so nawa za ku nin sahabbai an jojin yaƙi so na garin wani ɗan aljanna sai manzo Allah sai wuce musu yana wuta a yi hattara muku yanzu kafafen yada labarai musamman na kasashen larabawa sai a ce istushe da filistini istushe da fulani istushe da fulani istushe da su ko in ta turawa ne sassa ya'yan terrorist ya iti neutralize shi yasa kafafen yada labarai kana gada aki da su tun daga bayanin da suka ya an kashe dan filistini su larabawa su ce istushe da filistini su ko turawa su ce terrorist neutralize su waɗancan ɗan ta'adda suke kallon shi waɗancan kuma su daga da ya shahada shi da aljanna Allah ya kyauta ya ce ta wani stagfir limusi ihim muminai wanda yake ya munana can almuhsini da su ne wanda sun ka kyautata ba a san su da manya-manyan zunubai ba musi'i da wanda an san suna aikata zunubai mutum yana shagiya har ya mutu yana shagiya misali to waɗannan kuma su ma za mu neman musu gafara wa na khafu alaihim muna musu jin tsoron azabar Allah wala nuqannituhu ba za mu yanke dan ma'ab ba za su samu rahama Allah ba rahama Allah tana da faɗi ƙwari da gaske Allah ya ba mu rahamar sa duniya da lahira ko mu ce ya ƙara muna da haka malam ya ce to wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil islami wa sabilil haqqi bainahuma li ahli qibla wal amnu aminci ne an kace aminci ba ko da irin aminci ba irin wannan da muke cewa zaman lafiya a ana ana nufin amince ma azabar Allah ganin ka kai wani mataki wanda kai aljanna direct zaka shiga wal'iyas aliyasu kenan shi ne ni yanke tsammani mutum ya ga ya yi zunubban da allah ba zai gafarta mishi ba to yan kula ni an millatul islami wasu bilin haƙ za su tiratar da mutum daga musulunci kuma daga hanyar gaskiya an gane ko? عن الإسلام آه والأمر والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما hanyar gaskiya ta aljanna tana tsakanin tana tsakanin waɗannan li ahli qiblati da mutanen alqibla ma'ana wanda bai amince ba shi tabbas ya tsere ma azabar Allah kuma bai yanke kauna daga rahman Allah to yana tsakankani wannan shine aqida tsakatsakiya ta wato mutanen alqibla ma'ana ita ce aqida ingantatta mun bai ci wannan ba a amincewa shi kina ce a wani kawai yanzu sai ka ji ma wani shi ba wai kai ne ba amincewa ba shi har rabin tikin aljanna yake kaga mutum ya ce ya amince mutane su daina sallah yanzu a wasu kasashe za ku iske akwai mutanen da an ɗauke musu sallah da azumi da zakka da komai aljanna za su direct wannan aqida ce asalin ta kiristanci an kasa ko cikin addinin musulunci yanzu kun ga a aqidar kiristanci vatican kiristoci idan mutum yana sabo ana gafarta mishi akwai abin da suke kira sukukul gufran wata takarda ce in mutum yayi zunubi sai ya zo sai a rubuta fada sai ya rubuta sai ce to an gafarta maka sai ka kuɗi irin wannan abin shi ne ke zuwa wajen musulmi mutum ya ce ya gafarta mutane a bashi kuɗi shi kenan ya gafarta mutane sannan ana sayar da ki na aljanna a vatican kile na aljanna duk abin da kai sai kai ka kare sai ka zo ka sai kina aljanna shugaban kasar Najeriya Obasanjo ya siyo kire guda ina ganin ko miliyar biyu aka sai da mai shi sai a kada shi cikin a bashi wannan kire da ya zo sai shi mulle budi ko ya shi ya bar mutane Allah ya saka kamal wala talaka ya shiga ba talaka ya shiga na ba shi talaka wanda bai da kire tayewa ya shi almasimin ciki ba san yau da za a yi a dai bari sai sai su waɗancan mawadata sai su shiga bi aiki ta aljanna kucin sai a watsa ku cikin saura to wannan duk irin waɗannan abubuwan kuka duba ba cikin wasu musulmi cikin wasu aƙidu ne suke ganin su ɗauko sai su kawo dole da aka zamanto cikin tsoro da tsammani innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban suna bauta ma Allah suna roƙon Allah ragaban suna kwaɗayi wa rahaban suna cikin tsoro annaba na Allah ba da labarin cikin sutul anbiya yace haka to ina gare ka kai a wani ce a'a Allah in dai don don son aljanna ka ne son aljanna ka ne ni bazan bauta maka ba in kuma dan tsoron wuta ka ne ni bazan bauta maka ba zan iya saba maka amma zan bauta maka dan ka cancanta a bauta maka ayu kalama ka ga annabawa imani kenan su ya zaune na ragaban wara ba kai kuma kakai matsayin matsayin da kayi annabawa wanda hayaniya ce don haka mai hafta sannan haka amince ma azabar Allah ba za ta zo ba shi ma wannan ɗabi'a ce ta kafirai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa al-qawmul khasirun da kaga mutum na amincewa babu abin da za a yi ko a ɗan adam kake zalunta kana cewa babu da za a yi wallahi kuskure kake balanta da Allah subhanahu wataala ka saba mishi ka ce kuma a zauna lafiya lokaci dai ne inna rabbaka labil mirsad duk kafirai in kun ga karshen su sun amince ma azabar Allah ne suna cewa a kawo ta wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al hisab ka baka dan bane Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha don haka amince ma azabar Allah babu ne mai kyau ka ce babu abinda za a yi babu abinda Allah bai yi Allah subhanahu wataala inna Allah ala kulli shay'in qadir don haka kuskure ne kuskure ne ka zamana cikin al'amru wal iyas walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ya taimake mu akwai hadisan da suke nuna mutum idan ya mutu cikin ruwa wajen shahada kin nan ita shahada tana da alamomi in ban manta ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Ahkamul Jana'iz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kai na ganin ko alamomi 19 wadanda suke nuna alama in an gane su alama ce ta shahada amma ba yana nufin tabbas ba kawai da kuke ce ce gashi an ce mutumin da ya kaza ya yi shahada alamomi ne ba tabbas ba mun gane wani da ke ko abu na ƙarshe wanda zan ƙara kafin mu je gaba saboda lokaci ya fara hararinmu ana ba da labarin wani makiyi ne kusan akwai ƙiyayya tsakanin mutane akwai matsala haka ne ko ba haka ba to suna ƙiyayya ta ƙarshe irin kisos ne da ake kawowa na fukahat hanyar da suke bi a ji a ɗebo ruwa a ƙauye kun sa ana yin abin da ke cima shimgi a san kukuna cikin shimgi a nan ba to hanya ce matsatsa mutum bi ba za su ɗabi ba kamar shi shimgen matsatse ne wancan ya je ya ƙare buƙatar shi daga tafki shi kuma wannan zai zo sai suka yi haka to biyu ba za su yi wa ba to shi wancan yana ƙiyayya a ce jikin shi ya gugu da na wannan saboda tsananin ƙiyayya ba a ga macijin jimalin bahaushe kawai ko da sai kuma ko da ya kuma sai ta lallaɓe ta jashi ful sai cikin ruwa shi kuma bai yi ruwa ba ya fara shan ruwa ciki ya ɗan ruwa wancan shi kuma ya iya ruwa babban makin nashi ko da ya ga haka sai ya shiga cikin ruwa ya iyo ya juya fiddo shi ya danna ciki ya danna ciki duka ruwa sun kai ya duba ko da duba sai ga wancan makin nina shi ya ce wa da na ce e ya ce to kiyayya da muke yi ni da yanzu na saki na saki na saki ya ce a ka saki ya ce a ya ce to a yi ba saki ba ka saki ya ce a yi ba saki ba kiyayya a yanzu na muka fara ya ce in kan mutu ban da abokin kiyayya kuma can wajen wa'azi ya ce muna zaune ya ji malam ya ce wanda ya mutu cikin ruwa Allah ya gafarta mishi Allah kai bude tsoro ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه wala ya khurujul abdu bawa ba zai fita ba min imani daga imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi sai yayi musu abinda ya sa su cikin imani kenan kalmar shahada ita ke sa mutum cikin imani sai mutum in yayi musu ta sannan yake fita daga cikin musulunci ko ba haka ba wannan shi ma Sheikh bin Baz yake ta'liqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wannan hasr fihi nazar domin wala illa bayyuwa mutum ya kafirta kenan sai in yayi musu abin da ya sashi addinin musulunci alhali ba musun kalimar shahada ɗaya ke sawar mutum ya fitar cikin addinin musulunci ba sai da mutum na malam dan adam ne yana iya kuskure ko ya kawo bayani a takaice wanda yana bukata a faɗaɗa shi don haka tana yawan mutum bai musun kalimar shahada ba kuma sai shi izgiri da addini ko ba ka da bane qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ko mutum yazo yayi ruku'i ko sujada ga wani mutum ko ga kuma gunki ko bai musun kalmar shahada ba ai ya ya abin nan ya kafirta da haka nan irin istidraki ne da malamai suke yi wannan ba shi ke nuna malamin ba babban malami bane a kowane dan adam yana iya wani lokacin zamanto ya yi kuskure ko ya ka bayani wanda yake a takaice na bukatar sai an fada da shi ko fahimci wannan sai ka karanta babi na addalala dalalatul mutabaka da dalalatul tadammun da dalalatul istilzam sai ana nufin kamar yayi musu abinda ya sashi ciki ta fuskar zai kumshi haka sai da mutu dalalatul tadammun ake nufi ko dalalatul istilzam ko da baka yi musun shi ba karara idan kai yi abinda zai warware shi kamar kai musun shi to sai in ta haka za a fassara shi shi yasa yana da kyau ɗalibin ilimi ya karanta dilalat ko addalalat duk ana cewa ko addulalat addalala addilala addulala duk ne ma'anar su daya musallasul lughawi ne muttahidul ma'ana sai in haka yake nufi to malam yake cewa wal imanu abinda ake nufi da imani huwa al-iqraru mutun ya tabbatas bil lisan da harshensa ya fada wat tasdiq bil jinan kuma ya gaskata da mi da zuciyarsa nan ma malam yayi masa wato ta'liqi yake nuna wannan ta'rifin hada ta'rifu fihi nazarun wa qusur akwai qusur wannan ta'rifin akwai qusur cikin shi ba a cewa al'iƙraru bil lisan wata tasdiƙu bil jinan siya tsaya a wa amalun bil arkan ko bil a'adha ya zidu bil ta'at wa yankusu bil ma'asi wannan shi ne tarifi na ahalis sunna wa jami'u masu ha'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya inganta dukkan abin da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i na shari'a wal bayani da bayani kulluhu haqqun dukkan shi gaskiya ne sai yace ma sahha intabe abinda ya inganta kida in ba inganta ba ba hadisi ba shi yasa nan da kake gane muhimmancin ilimin hadisi da malaman hadisi da ilimi musamman na mustalahul hadisi yadda za a gane wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba domin ba haka ne kawai za a ko a ci hadisi kuma wal imanu wahidu shi ilimi abu guda ne wa ahluhu fi aslihi sawa'un ma'abuta imani a cikin asalin imani tushen sa dai suke wattafadulu bainahum bil khashyati wat tuqa ana samun fifiko ne ta fuskar al khashya tsoron Allah wattuka shi ma da tsoron Allah wa mukhalafatil hawa da saba ma sarrai wa mulazamatil aula da bin abin da shine mafifici wannan yana da kyau wannan shine mafi kyau ko sai ka zabi mafi kyau kai sai mun to imanin ka yafi na wani wani sai ce a'a ni dai na tsaya ga farilla ta isa wani ce a'a sai na hada da sunna wani har mustahabi ko ba haka ba to amma malamai suke cewa wannan magana tashi nan ma bin baz shekh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'il muslimi ya ce hada fihi nazar bar huwa batil bai yiwa a ce imanin mutane ɗaya ne a cikin asalinsa malam ya kawo kamar imanin annabawa yanzu ba a cewa ɗaya ne da imanin mu imanin khulafa'ur rashidun da sauran sahabbai inji malam ba a kamanta shi da sauran imani da sauran mutane wannan ya nuna cewa ba a cewa asalin imani guda ne a'a shi kan shi imani mataki mataki ne kuma kafirci mataki mataki shi yasa Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran kaga akwai wani kafircin wani nafi na wani to haka na imanin wani ya fi na wani da haka cewa imani duka ɗaya ne wannan da wannan ne wasu ke zuwa su laɗe su ce aidu imanin mutane guda ya za a yi ba zai taɓa yiwa wannan magana ba gaskiya ba ce wa kullu wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman su mu'minne dukkan su waliyan Allah ne mai rahama ashe duk mai imani waliyan Allah ne ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون amma imanin ba guda bane wani yafi wani imani wani yafi wani takawa ko ba haka ba ba za mu ce duk ɗaya suke ba annabawa suna da mujiza waliyan Allah suna da karama wanda Allah ya basu ba mu karetar da karama amma ba duk wanda ya ayyana da karama ba su masu ita boye ta ma suke yi maryam tana da karama كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب amma mutum ya zabura ce shi matsayi kaza cikin hirishin addini kaga da ya zo ya tsarkake kansa sannan waɗannan waliyan wa akramuhum inda Allah mafi daraja daga cikinsu a wajen Allah atwa'uhum wanda ya fi su da'a wa atba'uhum lil qur'an kuma ya fi su bin alqur'ani kaji mafi daraja daga cikinsu to anan sai mu yi hattara nan da an ka ce auliya'ur rahman domin akwai auliya'ur shaytan shaytan ma na da waliyai don Allah ya ce faqatilu auliya ash-shaytan wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun sannan awliyaullah akwai wilayal amma da akwai wilayal khassa sai mun yi haka Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maulahu kaga ce kafiri ba su da wali gashi ko inda a karɓar rai ya ce sun maruddu ilallahi maulahumul haqq to ya aka haka inda ya ce maulahumul haqq nan wilayatu tadbir yana nufin wilaya ta sarrafa da tafiyar da al'amura wannan ga kowa ta Allah ce amma inda ya ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum nan yana nufin wilayatun nasr wa ta'yid da wilaya akwai amma akwai khasa akwai ma'iyya akwai amma bin nasr wa ta'id akwai amma wanda take ta ilimi da kudra da tadbir duka irin wadannan abubuwan da kyau dalibin ilimi sun su inna allaha ma'al ladina taqaw wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu akwai amma akwai khasa al'amma bil ilmi والقدرة إلى آخره الخاصة بالنسل والتأييد duka irin wannan baka fahimce shi ba sai wani zai ce maka can an ce kaza can an ce kaza wai cikin qur'ani yake so a samu da shakka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dan uwa lokaci yayi dan ya kamata mu dakanta mu je dan hutu kadan don an jima sai mu dawo al'ura a kan inda muka tsaya insha Allah rabbul alamin za mu yi minti goma insha Allah abinda muka faɗa ya zama turi da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi